والإحاطة وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه وهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق وقال شيخنا المراد نحن المراد بقول نحن أي ملائكتنا كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنا أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين ولو كان المراد به قرب الذات ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها عن على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال وهي غايات الأقوال ونهايتها نعم ثم أخبر عن القيامة الصغرى يا إساك يا إساك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي بالبركة مسلاتي جامع مسلاتي جمعة جامع البيارو لكي نجك نغرن كانوا أولا يمشي لنا رباه يومنا ترى قوة الربيع الأول hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-fawaid wallafar al-imam al-allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na nawa? Wannan shine darasin mu na goma shi wannan littafi. Malam yace thumma akhbara subhanahu an ihatati ilmihi bihi hatta alima wasawisa nafsihi. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin kewayewar iliminsa ga ɗan adam hatta alima wasawisa nafsihi har ya san sake-saken zuciyarsa ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة sannan ya ba da labarin kusancinsa da shi da iliminsa da kewayewarsa wa anna zalika adna ilaihi min al-irqi alladhi huwa dakhil badanihi kuma shi ubangiji ya fi kusanci da shi fiye da jijiyar da take cikin jikinsa fa huwa aqrabu ilayhi bil qudrati alayhi wal ilmi bihi min dhalika al irqi ya fi kusa da dan adam da kudrarsa da ilminsa fiye da wannan jijiya wa qala shaykhuna malamu yace al muradu bi qawlihi nahnu abin nufi da faɗar Allah na hannu mu ai mala'ikatuna wato mala'ikunmu kama ƙala kamar yadda Allah ya ce fa'iza ƙara'nahu fattabi ƙur'ana kuma idan muka karanta shi to ka bibi karatunsa ai iza ƙara'ahu alaika rasuluna jibril wato idan manzanmu jibrilu ya karanta maka ƙala malam ya ce waya dullo alaihi ƙaunuhu abinda zai nuna wannan faɗarsa إذ يتلقى المتلقيان يعند ما سكربا بيو سكربا فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين أكا واتو واتو دبيبي إياكا شوانا كسنشي دا أكا أنبتا دا كربر ملائكو بيو ما سكربر مغنغلنسا ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين da a ce manufa ko abin nufi da wannan kusanci kusanci ne na zati to da ba za a yi masa ƙaidi ko a iyakance shi da lokacin karɓar mala'iku maganganunsa ba fala hujjata fil ayati li hululiyin wala mu'attil don haka babu hujja a cikin wannan aya ga wanda yake da'awar hululu ko kuma rushe sifofin Allah da sunayensa ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله sannan Allah ya bada labarin cewa a dama da hauni na mutum akwai mala'iku biyu waɗanda suke rubuta ayyukansa wa aqwalahu da maganganunsa wa nabbaha bi ihsa'il aqwali wa kitabatiha ala kitabati al'amali ubangiji yayi tambihi ta hanyar ƙididdige maganganu da rubuta su ya yi tambihi a kan rubuta ayyuka allati hiya aqallu ƙo'an waɗanda suke su ne masu ƙarancin aukuwa wa a'zamu atharan min al-aqwali masu fi girman tasiri fiye da maganganu wa hiya ghayatul aqwali wa nihayatuha kuma su ayyuka su ne gayar wato maganganu kuma su ne matuƙatta matuƙarsu ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya ci gaba da bayani akan wannan sura ta suratu qaf inda Allah subhanahu wataala yake cewa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'ala al-yamin wa 'ala al-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid ubangiji yake ولقد خلقنا الإنسان كما للي حقيقة من هالتشمتن ونعلم ما توسوس به نفسه كما منا سند أبدا رن سيكي ساقعوا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما من في كسنشي دشي في يلجيج يروينسا إذ يتلقى المتلقيان يعند ما سكربا مدابي سكي كربر مغنغنسا على اليمين وعلى الشمال قئيد ta dama da ta hagu suna zaune ma yalfidu min qawlin baya furta wata magana illa ladayhi raqibun atid face a gabansa akwai mala'ikan da yake mai sa ido kuma a halarci wannan aya ita ce ibnul qayyim yake bayanin ta a cikin wannan gaba wannan aya ta ta kunshi bayanin ilimin Allah subhanahu wataala da yadda ilimin Allah ya kewaye komai da komai babu wani abu da ilimin Allah subhanahu wataala bai kai gare shi ba ya san abubuwa a yayin da suke dunkule ya san su a yayin da suke filla filla ya san su tun gabanin su auku ya san su kafin ko kuma bayan sun auku wannan aya har ila yau ta kunshi bayanin sifatul qurbi wato sifar kusancin ubangiji subhanahu wataala ga halittunsa sifatul qurbi wato sifar da take nuna kusancin Allah sifa ce daga cikin sifofin da malamai suke kiransu sifatul khabariyya al-ikhtiyariyya as-sifat al-khabariyya al-ikhtiyariyya wato sifa ce daga cikin sifofin da alqur'ani da hadisai suka yi bayanin su su suka zo da bayanin su daga cikin sifofin Allah sannan kuma sifofi ne da Allah yake yin wasu abu wato ubangiji yake aikata wasu ayyuka sanda ya ga dama da zaɓinsa sanda ya ga dama a inda ya ga dama ga wanda ya ga dama waɗannan su ne ake kira sifatul khabariya al-ikhtiyariya abinda ake sa ake ce musu ikhtiyariya ubangiji yana yin su sanda yake so wato ba kamar sifatul zatiya ba akwai sifatul zat waɗannan sifofi ne da ubangiji ya sifantu da su a zatinsa ba a cewa akwai sanda yake sifantuwa da su banda wani lokaci kamar sifar ji da gani da ilimi da rayuwa waɗannan sifofi ne na zati babu wani lokaci da ubangiji subhanahu wata'ala yake wofinta daga wannan sifa amma sifofi ikhtiyariya shi ya zaba a lokacin da ya zaba yake yin su kuma san da yake so wanda su ne ake kira sifatul ikhtiyariya kamar nuzul saukar ubangiji kamar istiwa'insa akan al'arshinsa kamar ainihin zuwan da zai jira da gobe kiyama to duk waɗannan sifofi ne khabariya ana kiransu sifatul fi'liya har ila yau saboda suna kunshe da wani aiki da ubangiji yake yin sa sai da ya ga dama ubangiji ya sifantu da waɗannan sifofi kuma alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar wa da Allah subhanahu wataala waɗannan sifofi nashi ko kuma wannan sifa ta alqurbu wato kusancinsa Allah yana cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka yi maka tambaya game da ni fa inni qarib to ni kusa nake kaga anan ya tabbatarwa da kansa sifar kusanci ya kirawo kansa qarib cewa kusa yake haka nan annabi salih annabi salih lokacin da yake samudawa wa'azi yake cewa wastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib ku nemi gafararsa sannan ku tuba zuwa gare shi lalle ubangiji na qaribun kusa yake mujibun kuma mai ansa addu'a ne hakanan Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama cewa ya gaya wa kafirai qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi inna rabbi sami'un qarib ke cewa ka ce musu idan na bace to na bace dan kaina ne in kuma na shirya ne to na shirya ne saboda wahayin da ubangiji na yake mun lalle ubangiji na mai ji ne kuma kusa yake haka ne ya tabbata a cikin sahihai ne hadisin abu musa al-ash'ari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi wata tafiya to duk sanda aka hau kan wani tudu ko aka zo gangara sai su rika daga murya suna kabarbari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su irba'u ala anfusikum فإنكم لا تدعون الأصم ولا غائبا إنما تدعون إن من تدعون إنما تدعون قريبا سميعا وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته النبي صلى الله عليه وسلم يقول سسوتا وكاونا wannan daga murya da kuke kuna kiran Allah irba'u ala anfusikum kusassauta wa kawunanku wanda kuke kira ba kurma ba ne ba kuma wanda baya tare da ku ba ne wanda kuke kira mai ji ne kuma kusa yake ya fi kusanci da ɗayan kuma fiye da wato wuyan abin hawansa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin sayo muslim yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusanci da ubangijinsa shi ne lokacin da yake sujjada Allah yana cewa fasjud waqtarib ka yi sujjada ka kusanci ubangijinka duka waɗannan wato nassoshi ne daga alkur'ani da sunna waɗanda suke nuna kusancin ubangiji ga bayansa sai dai kusancin ubangiji wato iri-iri ne akwai kusanci na zati wato ya kusanci bawa da zatinsa akwai kusanci na ilimi ya kusance shi da iliminsa akwai kusanci na karɓar addu'a da taimako akwai kuma kusancinsa ga bayansa da mala'ikunsa to kowane kusanci akan fahimce shi ne daga irin siyaƙin wato yadda aka koro nassin a alƙur'ani ne ko a sunna wato yadda nassin ya zo a alƙur'ani ko a sunna ta haka za a fahimci wani irin kusanci ne babu wanda yake daukan kusancin ubangiji subhanahu wata'ala ga bayansa da cewa yana nufin ubangiji subhanahu wata'ala yana sauka jikin bawansa ko ya haɗe da bawansa ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana ko'ina da zatinsa kamar yadda wasu ke faɗa wannan ba aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a ba aƙidar ahlus sunna wal jama'a ba sa cewa ubangiji subhanahu wata'ala fi kulli makani bi zatihi yana ko'ina da zatinsa wani aƙida ce ta jahiliya mabiya aljahab ibn safwan to cikin hujjar da wasu malamai suka yi akan kusancin ubangiji subhanahu wata'ala na iliminsa ga bayansa wato yana tare da su yana kusa da su amma da iliminsa da ƙudurarsa akwai wannan ayar akwai wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hakika mun halicci mutum kuma mun san abin da ransa yake saka masa kuma mun fi kusanci da shi fiye da jijiyar wuyansa to suka da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara kusancin ubangiji da bawansa a nan yana nufin kusancinsa da iliminsa da ƙudurarsa wato Allah subhanahu wata'ala mai cikakken ilimi ne saninsa da abin da duk yake wakana tare da bawansa ko yake tare da bawansa haka nan ubangiji mai iko ne akan bawansa yana da ikon yadda ya ga dama da shi suka ce wannan shi ne ma'anar aqrabu ilayhi min hablil warid ay bil ilmi wal qudra wato da ilimi da kudura wannan shi ne abinda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ambata kamar al-thalabi kamar ibn al-jawzi shi kansa ibn al-qayyim anan abinda ya fara budewa da shi kenan fa huwa aqrabu ilayhi bil qudrati alayhi wal ilmi bihi shine mafi kusanci da shi ta hanyar iliminsa da kudurarsa akan sa min zalikal ilmi fiye da wannan jijiyar wadda take cikin wuyarsa ta hada da zuciyarsa ce to kusancin ubangiji ga bawansa ya fi wannan amma wani irin kusanci ne sai ce kusanci ne da iliminsa da ƙudurarsa to amma sai ya kawo maganar shekul islam ibn taimiyya wanda magana ce da aka samu daga cikin wasu daga wasu magabata har ila yau kamar yadda yake cikin tafsirin ibn jarir al-tabari wasu daga cikin magabata sun fassara kusancin ubangiji ga bawansa a wannan ayar cewa kusancin mala'ikunsa ga bawansa domin mala'iku ubangiji subhanahu wata'ala shine yake umarta su ya sanya su aiki daga cikin ayyukan da yake sanya su akwai kusantar bayansa su san abin da yake wakana daga wajen bayansa domin su rubuta su zama zama shaida gare su ranar gobe kiyama ceto ibn taymiya alaihi rahmatullah ya fassara alqurb huna bi qurb malaikatihi qurb almalaikati lil abd kusancin da malaiku suke yi gabawa saboda abinda na siyakin ayar ya nuna wato siyakin ayar yadda aka koro ayar ya nuna cewa kusancin anan na malaiku ake nufi saboda a gaba Allah ya ce iz yatalaqqa almutalaqiyani 'ala al-yamini wa 'ala al-shimali qayd ce kaga anan an wato iyakance kusancin da lokacin da mala'iku biyu suke karɓar maganganu daga bawa suke zaune dama da hagu na bawa ce to inda iliminsa ake nufi iliminsa bai keɓanta da wannan lokacin ba ilimin Allah yana tare da bawa a kowane lokaci ba sai lokacin da ya tsalakkal mutanen kiyari ba kowane lokaci ilimin Allah yana kusa da bawa haka nan ƙudurar ubangiji tana kusa da shi a kowane lokaci ba wai sai lokacin da iz ya talakkal mutalakkiyan ba ce to kayyade wato wannan kusanci da cewa iz dinda iz dinda zarf ne zarf ne muta'alliq bi amilihi amil din sa shine na'lamu na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuhu iz ya talakkal mutalakkiyan ko kuma afwan muta'alliq ne bi al-aqrab al-aqrab af'alu at-tafdil ne af'alu at-tafdil yakan ya aiki fi dhuruf an sani cewa a ka'idar larabci abin nan akan yi musamaha akan yi afwa akan abin da ya shafi al-dharb da jar da al-jar wal majrur abin da ba a yi afwa akan wasu sa wanda haka aqrabu duk da cewa af'alu at-tafdil ne zai yi aiki akan wannan saboda haka shine adil din aqrabu ilayhi iz yatalaqqa almutalaqqiyan to kaga inda kusancin ilimi ne ko kusancin kudura bai kamata ya zanto an kebance shi da lokacin da mala'iku bi suke tare da shi suna rubuta ayyukansa ba dan kusancin dan ilimin Allah da ikon sa yana tare da bawansa ko da yaushe don haka ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake cewa nahnu dinnan tana nufin aikin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar mala'ikunsa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah yake karbar rai lokacin mutuwarsa sannan a wani guri yake cewa hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku mala'ikun ko manzallun mu za su karɓi ransa kaga a ayar farko ubangiji ya jingina karɓar rai zuwa ga zatinsa yace Allahu ya tawaffal anfusa yace shine yake karɓar rai amma a wannan ayar sai ya jingina shi zuwa ga manzanninsa sune mala'iku qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku shine yake karɓar ranku kaga aya ta farko ya jingina karɓar ran zuwa ga zatinsa sannan aya ta biyu da ta uku ubangiji ya jingina karɓar ran nan zuwa ga mala'ikunsa wato kamar yana gaya maka cewa Allah yana karɓar rai ta hanyar mala'ikunsa wanda yake umarta su karɓi ran bawa kamar yadda Allah yake cewa fa idza qara'nahu fattabi qur'ana da Allah yake cewa idan muka karanta shi to ka bi karatunsa anan Allah subhanahu wataala ba shine yake karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani baki da baki ba yana aiko da mala'ika jibrilu ne ya karanta masa don haka anan fa iza qara'nahu da Allah ce idan muka karanta shi yana nufin karatun jibrilu saboda shine Allah subhanahu wataala ya sa shi ya rika isar da wannan wahayin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa makana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya ilayhi bi idnihi ma yasha Allah ce ba ta yiwa ga wani mutum Allah ya magana da shi baki da baki sai dai ta hanyar wahayi ko kuma ta bayan shamaki ko kuma ya aiko da wani manzo shine mala'ika fayuhi ilaihi bi iznihi ma yasha yayi masa wahayin abin da ya ga dama da izinin sa to kaga mala'ika shine Allah yake aikowa ya isar da wahayi don haka amma ubangiji sai yake jingina karatu zuwa kansa saboda mala'ikan yana yi ne da umarninsa to wannan kamar da ibn taymiya ke cewa ba ya takaita ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam har ma mu'minai ubangiji subhanahu wata'ala ya jingina irin wannan zuwa ga kansa cewa kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum Allah yake cewa munafikai ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim za su rika ba ku hanzari suna neman uzurin ku yayin da kuka dawo gare su bayan kun je yaki kun dawo kun same su ba su ta yaki tare da ku ba za su zo su ta kawo muku uzurruka ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim qul la ta'taziru kace kada ku kawo wani uzuri lan nu'mina lakum ba za mu taba yarda da ku ba har abada قد نبأنا الله من أخباركم حقيقة الله يا بام لابارم حقيقة الله يا بام لابارم kaga ubangiji subhanahu wataala bai gaya wa mu'minai ba labarin munafikai baki da baki amma ya gaya musu ta hanyar wahayin da ya aiko shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya karanta musu ga abinda Allah yake faɗa na halayen munafikai saboda haka amma ubangiji subhanahu wataala ya ce qad sun ce kan nabba'ana Allah ana nufin nabba'ana biwasitati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu labari ta hanyar wato annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan kusancin mala'iku zuwa ga al-muhtadir wanda yake ya ya kusa zuwa mutuwa shi ma kusanci ne na wato su kusanci ne na zatinsu zatinsu suna kusa da wanda yake ya zo mutuwa ko kuma wanda yake a kowane ɗan adam kamar yadda anan Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid saboda haka Allah subhanahu wataala da mala'ikunsa sun san abinda ɗan adam yake sakawa a zuciyarsa Allah da mala'ikunsa waɗanda suke tare da kowane ɗan adam sun san abin da ɗan adam yake saƙawa ko yake ƙudurcewa a zuciyarsa tun gabanin ma ya aikata kamar yadda ya zo a cikin sahihaini hadithin abu hurairata Allah ya ƙara masa yarda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha idan bawa na ya nufi zai aikata mummunan aiki kada ku rubuta wannan aikin mummuna har sai ya aikata fa in amilaha faktubuha bi mithliha idan ya aikata to ku rubuta zunubin gwargwadon aikin nasa gwargwadon wannan zunubin wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana idan kuma ya bar wannan aikin saboda ni ku rubuta masa kyakkyawan lada guda daya in dai ya bar wannan aikin da ya yi niyyar aikatawa mummuna saboda ni to rubuta masa kyakkyawan lada wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malu falam ya'malha faktubuha lahu hasana idan kuma ya niyyar zai aikata kyakkyawan abu sai bai aikata ba to ku rubuta masa kyakkyawan lada daya fa in amilaha faktubha lahu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin idan kuma ya aikata wannan mummunan kyakkyawan aiki to ku rubuta masa ladan kwatankwacin ta goma har zuwa wato ninkin 700 har zuwa ninki ninkin ba ninkin arwayin muslim qalatil mala'ikati ay rabb zaka abdun yuridu an ya'mala sayyi'a wa huwa absaru bihi arwayin muslim mala'iku za su ce ya ubangiji wannan bawa gashi yana son zai aikata mummunan aiki wa huwa absaru bihi tare da cewa Allah subhanahu wataala ya fi su sanin abin da bawa yake ciki sai Allah ya ce irqubuhu fa in amilaha faktubuha bi mithliha ku sa masa ido idan yayi wannan mummunan aikin to ku rubuta masa kwatankwacin sa wato zunubi kwatankwacin aikin sa anan abin da zamu lura shine yadda Allah subhanahu wata'ala ya san wato Allah da mala'ikunsa Allah da mala'ikunsa suka san abinda bawa yake sakawa a zuciyarsa anan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa idan bawa yayi niyyar aikata aiki sai Allah ya ce mala'ikunsa ku yi kaza kaga niyya wani abu ne a zuciya shi yasa a wasu ruwa idan hamma bi sayyi'ati in ya himmatu zai aikata wani abu al'irada da alham duk wani abu ne da yake wakana a zuciya kafin a aikata shi to amma ga shi Allah subhanahu wata'ala ya kayar da mala'ikunsa abin da ba wannan yake saƙawa har Allah ya gaya musu in ya saƙa in ya saƙa mummuna to kada ku rubuta masa har sai ya aikata in ya aikata kuma ku rubuta masa abin da laifi guda ɗaya idan kuma ya yi niyyar kyakkyawan aiki bai aikata ba to ku rubuta masa kyakkyawan lada ɗaya idan kuma ya aikata to ku rubuta masa sakamakon lada irin wannan aikin goma har zuwa kaso ɗari bakwai to kaga anan ya nuna cewa mala'iku da suke tare da bawa suna sanin abin da yake sakawa shi yasa za su rubuta masa gwargwadon abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su su rubuta don haka da Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka fi kusa da bawa fiye da jijiyar wuyansa anan ana nufin wato kusancin mala'iku da bawa kusancin mala'iku da bawa da kuma kusancin ilimin Allah subhanahu wata'ala shi kansa ubangiji shine rabbul mala'ikati war ruh shine ubangijin mala'iku shine ubangijin jibrilu dukkanin su ba sa iya aikata wani abu sai da umarnin Allah subhanahu wata'ala saboda ka zatin mala'iku ya fi kusa da bawa fiye da wannan jijiyar da take wato take jikinsa take kusa da da zuciyarsa to wannan shine abinda ibnu ibnu ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake tabbatarwa yake cewa shi yasa a ƙarshen ayar ubangiji yace iz yatalaqal mutalaqqiyani 'ala al-yamin wa 'ala al-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid ubangiji ya sanya wannan qaidi yace lokacin da masu karba guda biyu suke karbar maganganunsa wace wannan kamar fadar Allah ne subhanahu wata'ala da yake cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun am yahsabuna ko kuma suna tsammani am yahsabuna ko kuma suna tsammani anna la nasma'u sirrahum wa najwahum cewa ba ma jin sirrin su da ganawar su bala eh muna jin abinda yake wakana wa rusuluna ladaihim yaktubun manzanninmu suna nan tare da su suna rubutawa manzanninsa su ne mala'iku inna rusuluna yaktubuna ma tamkurun ma tamkurun Allah ce lalle manzanninmu su ne mala'iku suna rubuta abinda kuke kullawa na makirci ibn al-qayyim yayi wannan bayani afwan ibn taymiya yayi wannan bayani kamar yadda yake cikin littafin majmu'ul fatawa mujalladi na biyar shafi na 135 zuwa 136 shafi na 135 zuwa 36 a inda ya fi bayani mai faɗi game da wannan aya shi ne bayanin da ya yi a cikin littafinsa bayanin talbisul jahmiya bayanin talbisul jahmiya ya rubuta kimanin shafi goma sha biyar akan wannan aya walaqad khalaqnal insan a cikin mujalladi na shida shafi na 100 da 200 da shafi na na 26 har zuwa shafi na 40 a ciki ya kawo maganar Abu Umar al-Talamanki ɗaya daga cikin malaman malikiya da ya rasu shekarar hijira tana 429 mutumin a ƙasar andalus ƙasar sufin ya fassara wannan aya kamar yadda sauran malamai suka fassara cewa kusancin ubangiji a nan ana nufin kusancin ilimi da kuma kusancin ƙudura don ya mai da martani ga waɗanda suke hujja da wannan ayar don su ce allah yana ko'ina da zatinsa to fassarar da abu umar al-talamanki ya yi ita ce fassarar da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka yi kamar salabi kamar ibn al-jauzi da sauransu to amma ibn taimiyya yana cewa wannan fassarar a nan ba haka ba ita ce ta dace ba abinda ya dace shine a fassara kusancin da kusancin mala'iku ba da kusancin ilimi kadai ba ya ce domin dan bawa wato dan ubangiji subhanahu wata'ala yana da ilimi akan akan abin nan wannan kadai ba zai sa a ce yana kusa ba domin wato ilimi kadai ilimin mutum ko sanin mutum ga abu kadai ba zai sa a ce ya fi kusa da shi ba dan yana da masaniya da shi a yanzu a rayuwar mu ta yau mu muke ga mu muke ga wannan magana tashi a aikace za mu ga waya da take hannunka ina kusa da kai duk irin kusancin da nake yi da kai ba zan san abin da yake cikin wayar nan taka ba amma akwai wasu suna nesa da kai sun san abin da yake cikin wayarka domin abubuwan da muke amfani da su na hanyoyin sadarwa irin su abin nan facebook irin su email irin su twitter da sauransu da sauransu wanda muke amfani da su mun san cewa akwai waɗanda su suke sarrafa waɗannan abubuwa dukkan wani sako da wani bayani da zaka aika sai ya bata cikin na'urarsu akwai jaka ta musamman da ta shafi komai naka a ciki sai wannan bayanin ya fara shiga ciki kafin ya je inda ka tura sauraka duk wani bayani da zaka tura ta email ko ta whatsapp ko ta facebook ko ta twitter sai ya bi ta wata na'ura wacce tana wani nisan kuwa duniya da kai wadda wani na'urar da ta wani mutum ce ko ta wasu mutane ce sanda sakon da naka ya fita sai ya je gabansu sun gani kafin ma wanda ka tura wai samu sanda duk suka so su fito da bayanan nan naka za su fito da shi yadda suke sanda suke so kaga gashi ni ina kusa da kai amma ban iya sanin me yake cikin na'urar ka ba amma wani yana can nesa da kai uwa duniya ya fi da sanin abin da yake cikin na'urarka ta waya kaga a shi kawai mujarradul abin nan kusanci ba zai sa ka san abu ba kuma kusa- sanin abu ba zai ba zai nuna cewa lalle akwai kusanci ba dan ka san abu ba lalle a nuna cewa kana kusa da mutum ba yanzu wancan da yake nesa da idan ɗan na'urarsa ya kasa ya tsare kaga ai yana sane da abubuwan duk da kake tu- turawa din nan amma ba kusa yake da kai ba kila ma a, in ba ya bincika ba ba zai san ma a ina kake ba to shine yake cewa sannan ubangiji subhanahu wataala ai ya san dukkan wani abin da yake na boye da na bayyane na bawa babu wani abin da bawa yake boyewa ko yake bayyana face ubangiji ya san shi ya san ayyukansa to kaga wannan bai kamata a keɓance shi da ah, hablul warid ba a keɓance shi da kusancin jijiyar wuya ba da alaƙa da wannan a jijiyar waya ita fi kusa ita ce tafi kusa da wato jijiyar waya da take kusa da da zuciya da tana hade wannan jijiyar tana hade da zuciya take kai wato jini wato jini da da da, da zuciya take pump wato pumping din sa cikin jiki ta wannan jijiya yake yake circulating yake jujjuyawa amma kuma wannan jijiya ba ita ce tafi kusa da zahirin abin da yake mutum yake furtawa ba da bakinsa shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya san zahirin abin da yake tare da mutum da kuma baɗinsa ya san komai ciki da waje nashi kamar yadda Allah yake cewa wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir da ku ɓoye maganar ku da ku bayyana ta lalle shi masanin abin da yake cikin zukata ne wato da ɓoyewar da bayyanarwar da agunsa ɗaya ne saboda alimun bi za ta sudu shi ne yake sanar da abin da yake cikin zukata ala ya alamu man khalaq yanzu wanda ya halitta ba zai san abin da ya halitta ba wa huwa latiful khabir shi ne mai tausasawa kuma masani haka nan ubangiji kamar yadda ya gabata yana cewa أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون مالا yake cewa siyakin ayar yana nuna mala'iku ake nufi saboda ubangiji subhanahu wata'ala da yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid cewa yayi idh yatalaqqa almutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid ibnu taymiyyah yake cewa faqayyada al-qurba bi hadha az-zaman Allah ya kayyade kusancin da wannan lokaci wa huwa zamanu talaqqil mutalaqqiyai shine lokacin da masu karbar maganganun bawa da yake furtawa suke karba su ne mala'iku wanda ɗaya wato yake zaune a damansa ɗaya a hagunsa su ne mala'iku da suke tsare da bawa suna rubuta dukkan furcinsa kamar yadda ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani abu da bawa yake furtawa face tare da shi akwai mala'ikan da yake sa ido kuma yake halarci ibn taymiya yake cewa ma'lumun annahu law kana al-murad qurba zatihi lam yaqtas dhalika bi hadhihi al-hal sananne ne da Allah subhanahu wata'ala yana nufin kusancin zatinsa to da ba zai kayyade shi ya keɓance shi da wannan yanayi na kusancin mala'iku ba walam ya kulle zikirin ƙaidi da zikirin atidi war raƙibi ma'anar munasib zai zanto kuma babu wata ma'ana da ta dace da za ta sa a ambaci a raƙib mai sa ido kuma halartacce to wannan aya ta yi kama da faɗar Allah subhanahu wata'ala ƙarshen suratul waƙi'a da yake cewa falaula idza balagatil hulqum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون التي فلولا إذا بلغت الحلقوم ميحنا لوكتشن الري كي مقوشي وأنتم حينئذ تنظرون الهال كو ألوكتشن كنا غني وذاك الكومي با غاران سيازو مقوشي زي فتاة wa nahnu aqrabu ilayhi minkum kuma mu muka fi ku kusanci da shi walakin la tusiruna sai dai ba ku gani kaga ubangiji subhanahu wataala yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muka fi ku kusanci da shi amma ba ku gani a nan da ce walakin latur siruna amma ba kwa gani ba za a ce amma ba kwa gani ba sai ga abin da zai yi a gan shi Allah kuwa subhanahu wata'ala babu wanda zai gan shi a wannan guri la mala'iku wala mutane babu wanda zai gan shi wanda zai yi a gansu a wannan lokaci su ne mala'iku su ne kuma suke kusa da bawa a lokacin da ya zo mutuwa su ne za su karbi wannan ran nashi walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu saka mala'iku suke tare da bawa sanda yazo mutuwa suka zo karban ransa har inda ibnu taymiya yake cewa a cikin bayan talbisul talbisul bayan talbisul jahmiya yake cewa kuma a duba a ga ubangiji ya ambaci wannan da sigar jam'i wa nahnu aqrabu ilayhi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun duka ubangiji ya fade shi da sigar sigar jam'i sigar jam'i kuma a irin wannan tana nufin tana nufin Allah subhanahu wataala da yake umartar mala'ikunsa su yi aikin da yake da ya ga dama وبقلنا نحن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه duk in ka bi waɗannan ayoyin za ka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne da baki da baki ki gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq muna baka labarin annabi Musa da Fir'auna da gaskiya domin mutanen da suke imani muna baka labari Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Musa da Fir'auna ta hanyar wahayin da ya aiko mala'ika Jibrilu da shi saboda ta hanyar mala'iku Allah yake bada labarin sai yasa ce natlu muna aka kawo sigar jami'i نحن نقص عليك أحسن القصص مونه مكي باكا مكي لابر تامك لاباري أحسن القصص ما في كل لابر تاوى بما أوحينا إليك هذا القرآن تهنير وهي إن مكي مكن ونا القرآن هكذا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إذا مك كرن تاشي كبيبي كراتنسا ثم إن علينا بيانا سنن بيانا سينا كمو malai ke cewa idan aka faɗi irin wannan lafazi nahnu mu tare da cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ba ya da wani abokin tarayya tare da shi to yana nufin abinda Allah yake yi tare da rindinarsa su ne mala'iku wama ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunar ubangiji sai shi saboda haka nahnu kamar yadda wani shugaba da yake da mabiya mataimaka yake iya faɗar wannan saboda ya nuna girman sha'aninsa ce mu muka yi kaza mu muka yi kaza saboda yana ga yana da mataimaka yana da rundunar da suke taimaka masa suke masa biyayya to babu wani wanda yake da runduna masu yi masa biyayya kamar yadda mala'iku suke wa ubangijinsu biyayya لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون باسا سابا والله سبحانه وتعالى أكا أبن دكي أمرتيس سنكما ويفعلون ما يؤمرون أبن أكا أمرتيس سكي أي كتاوة ناكا أبنجي سبحانه وتعالى يا سن أبن ما ويكي سساقا وأزوتيسا shi da mala'ikunsa ma sun sani don haka kaga lafazin nahnu anan shi ya fi kamata a kan lafazin ana kowa huwa saboda yana sani kuma sannan mala'ikunsa da suke kusa da bawa suna sani to wannan shi ne abinda ibn qayyim alaihi rahmatullah yake hikaitowa daga malaminsa cewa malaminsa ya yi wannan bayani ya yi wannan bayani a cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na biyar a mujalladi na shida hakanan a cikin bayanin talbisul ibli talbisul jahmiya yayi wannan bayani a mujalladi na shida tun daga shafi na 25 har zuwa shafi na 40 wato yayi kimanin shafi goma sha biyar yana bayanin wannan lafazi na ƙur malam ya ce a falahujjata fil ayati li hululiyin wala mu'attil babu wani wanda yake da awar hulul hulul shine a lafazin hulul yana nufin wani abu ya sauka cikin wani abu shine hulul amma a istilahi a yaren malamai suke maganar aqida in suka ce al-hulul suna nufin saukar zatin Allah ko shigar zatin Allah cikin wani abu daga cikin halittunsa ko dai wani bangare na halittunsa ko kuma duka halittunsa a ce zatin ubangiji ya sauka ya shiga cikin wani bangare na halittunsa ko kuma cikin gaba ɗaya halittunsa shine abinda ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa dalaji na biyu shafi na 308 yake tarifin hululu shine hululul haqqi fil khalqi hululul haqqi fil khalqi al haqq shine Allah wato shigar Allah a cikin halittarsa to al hulul iri biyu ne akwai al hululul muqayyad ko kuma al hululul khas al hululul muqayyad ko al hululul khas shine irin wanda nasara kirista suke faɗa dangane da annabi isa alaihi salam cewa allah subhanahu wata'ala ne ya sauka a jikinsa ko kuma ya haɗe da shi kaga wannan sun takaita shi akan annabi isa ko annabi isa da mahaifiyarsa ba su ce kowa da kowa ba haka nan gulatun rafida masu zurfan wato tsatsauran ra'ayin shi'a waɗanda suke ganin wato Allah subhanahu wata'ala ya sauka cikin cikin sayyidina a jikin sayyidina Ali suna cewa sayyidina Ali Allah to kaga wannan su ma sun kebance wannan da sayyidina Ali ne basu basu wato game aqidar da kowa da kowa ba kamar wasu daga cikin gulatus sufiya waɗanda suke da'awar hululin ubangiji a cikin wasu daga cikin shehunansu kamar mabiya hallaj al-hallajiyya suke cewa hallaji ke cewa ana Allah ko ma fi jubbati illa Allah da sauran maganganu irin wannan da yake nuna cewa Allah ya sauka jikinsa ko sun ga hade sun zama shi da Allah daya to wannan shine al-hulul al-khas ko al-muqayyad al-hulul al-am shine da'awar cewa Allahu halun fi kulli shay cewa Allah ya sauka cikin komai ya haɗe da komai ko alwujudu wahid samuwa ɗaya ce kawai su ne alƙa'iluna bil hululil am cewa komai da ka gani Allah ne a jikinsa saboda haka suna cewa Allah yana ko'ina yana jikin komai yana tare da komai ya haɗe da komai sai Allahu fi kulle makanin bi zatihi don su kore uluwin lahi fi arsh ala arshihi cewa Allah bai daidaita akan arshin sansu ko ya uru wallahi fi sama'ihi wanda ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da wannan da nasoshi masu masu yawan gaske wanda shine maganar qudama'ul abin al-jahmiya akwai bambanci tsakanin al-hulul da al-ittihad da wahdatul wujud wanda lokaci yayi ba za mu iya shiga ba amma insha Allah karatun gaba kafin mu shiga gabar karatu ta gaba za mu yi wannan bayani abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh